يتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة عباد الله فالإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام وهو لب العبادة وروحها قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى النية سر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد ومحال أن, يكون العب أن, أن, أن, أن تكون العبودية عمل لا روح فيه فهو جسد خراب إن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردها فهو الذي يؤدي إلى الفوز والخسران فيجب أن يكون العمل لله وإفراد حقه بالقصد في الطاعة فقد أخرج الترمذي من حديث أبي كبشة الأنمار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء فهذه الأعمال الصالحة التي أريد بها وجه الله والدار الآخرة وكان روحها ومبناها صار صاحبها من الفائزين عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويقول أيضا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ويقول أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا قال ابن كثير رحمه الله تعالى لم يقل الله أكثر عملا بل أحسن عملا فلا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد العمل واحد من هذه من هذين الشرطين خبط وبطلا عباد الله إن للإخلاص ثمرات عظيمة منها أنه مصدر رزق عظيم للأجر وكسب الحسنات فمما أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك ومنه أيضا أن الإخلاص ينجي من العذاب العظيم يوم الدين فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يعرف فأتي به يعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال تعلمت تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ الواقع فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من سنوف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما أملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت في إلا أنفقت فيه قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جوادا فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ومنه أيضا أنه يعزم الأمر الصغير حتى يصبح كالجبل العمل الصغير حتى يصبح كالجبل كما أن الرياء يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله شيئا كما يقول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية ومنه أيضا أنه سبب لدخول الجنة ومنه قوله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم ومنه أيضا أنه ينفس قلوبنا كما جاء في الحديث الثلاثة الذين حبسهم حبستهم صخرة ففرج الله همهم وقد كان وقد كان يقول كل واحد منهم اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومنه أن ومنه أيضا أنه سبب للنجاة من مكايد الشيطان كما يقول الله سبحانه وتعالى في على لسان إبليس إلا عباد الله المخلصين الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال واجعلها خالصة لك ثوابا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya ku uwana musulmai mu ta wannan satin zanta takaiti ne akan tsantsanta ubangiji wurin dukkan wata bauta wadda zami shine abin da ake kira da ikhlasi a Hausa malamai suke cewa idan an ce ikhlasi shine kayi abu dan Allah baka tunanin wani ya sakanta maka ko wani ya gode maka ko wani ya ce wane ya iya kayi ne kana neman yarda ubangiji shine tsantsanta ubangiji dan duk da ƙarƙashin kowace bauta wadda bawa zai aiwatar don Ubangijin ce, ta sanya Ubangiji yake bayyana mana lalle ba a umarce ku ba, ku bauta wa Allah face kuna masu tsantsanta Ubangiji, kuna masu yi don shi ba don wani abu ba na wani amfani mutum da za ya samu rayuwar shi ta duniya ya yi ne don neman yarda Ubangiji. Ta sanya idan muka ɗauki tsantsanta Ubangiji ko kuma ikhlasi shi ne haƙiƙanin shi shi ne mabuɗi na da'awar dukkan wani annabi, dukkan wani manzo wanda Ubangiji ya aiko kuma shine hakikanin wannan addinin saboda matukar bawa zai tsaye yayi bauta ba tare da tsantsanta Ubangiji a cikin ta ba to Ubangiji zai mai dami al'amarin shi duk abinda zaka aikata kai ne banza ki sanya idan muka leka zan mu gani Imam Ibn Ibn Hazm al-Andalusi yana bayyana mana yake tabbatar mana lalle ibada idan muka dauki tsantsanta Ubangiji niyya ita ce sirrin dukkan wata ibada kuma tana da wani matsayi a cikin ayyuka kamar matsayin kamar matsayin rai ne a cikin gangan jiki idan babu rai gangan jiki tana da wani amfani ba ta da wani amfani haka duk wani aiki wanda zaka gabatar wa ubangiji idan babu ikhlasi a cikin shi to ba shi da wani amfani ba wani amfani wanda zai yi maka a rayuwarka ta sanya idan muka leka zan mu gani lalle kadai shi tsantsanta ubangiji ikhlasi gimshiki ne na amsar dukkan wa'ansu ayyuka wanda za su maka sanadiyar shiga gidan aljanna kuma kin tsantsanta ubangiji kin yin ikhlasi a cikin ibada yana daga cikin sabubba na ameda wa mutum dukkan wa'ansu ayyuka wanda ya aikata wanda yana yi ne wai dan a ce yayi ko kuma yana yi ne dan ubangijin shi ya amsa matukar ba ikhlasi ubangijin ka ba ya amsa ba yashe sanya idan muka leka zan mu gani da kai hadisin da Imam Turmuzi ya hutar da shi hadisi abi kashf kabshi al-anmari yake cewa yaji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa duniyan nan ta mutane guda hudu ne da kai sunfi na mutane guda hudu wanda su suke abubuwan sa abinda suka ga dama a cikin rayuwar nan kowa gwalgwadon niyyar shi ubangijin shi zai sakanta mai yake cewa na harko shine mutumin da ubangiji ya bashi dukiya ya bashi ilimi yana jin tsoron ubangiji a cikin wannan al'amurrukan guda biyu da ya bashi bangaren ilimi da bangaren dukiya yana sadar da zumunta yana ciyaswa da dukiyar nan ya san haƙƙin ubangiji akan shi yana abubuwa wanda suka dace yayi da wannan dukiyar da wannan ilimin ubangiji yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan mutumin shi ne yake da babban masabki mafi fadalan masabki a wurin Ubangiji. Ya ce, mutum na biyu shi shi ne bawan da Allah ya arzita shi, ya arzita shi da ilimi bai ba shi dukiya ba, a duk lokacin da yana da niyya mai kyau, duk lokacin da zai ga mai dukiya yana abubuwa da dukiyar shi kan tabarki wanda ya dace ya sanya dukiyar shi, shi ma yana kwaɗayin Ubangiji ya ba shi, shi ma ya irin haka yake ce wato da shi da na harkon dukkansu masabkinsu ɗaya, me ya kawo haka saboda gaskiyar niyyar shi yayi yayi dan shi ma da Allah zai bashi shi ma da yayi irin nawa ne da ya samu wannan matsayi irin nawa ne dalilin niyyar shi dalilin ikhlasin shi ubangiji ya ajje shi masauki daya da shi da wannan wanda yake da dukiya yake da ilimi yake ciye suwa fi sabilillah yace mutum na uku shi shine mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba yana ta dirbkiya yana ta abinda ba ba daidai ba a cikin a cikin wannan dukiyar da ubangiji ya bashi baya sadar da zumunta baya ciyesuwa yace yana nan yana abubuwan da ya ga dama yana banna a saman doron ƙasa dalilin wannan dukiyar manzo Allah yace to wannan yana da mafi mafi mafi munin masauki a gobe kiyama yake cewa na hudun su shine mutumin da Allah bai bashi dukiya ba bashi da ilimi amma dai duk lokacin da zai ga mai dukiya yana tabar gazan shi yana abin da ya ga dama da wannan dukiya zai ringa cewa ai wane shi bai iya macin dukiya ba mu inda Allah ba mu da zan mi kaza zan mi kaza banna sama da wannan wanda yake yi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana yace mana wannan da shi da wanda ya aikata wanda yake da dukiya yake aikata wannan aikin dukkan su masaukin su daya zunubin su daya masaukin su daya a gobe kiyama sabida mi sabida niyya wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana bayyana mana dukkan ayyuka nagari wanda za a yi ana neman yardar uba Ubangiji a cikin shi to tabbas Ubangiji zai karɓa kuma zai yi wa bawa gata a gobe kiyama a haka idan muka koma zan mu gani mu karanta wa'ansu ayoyi a cikin alƙur'ani wanda Ubangiji yake bayyana mana yake ce mana hakika mun halicci mutuwa mun halicci rayuwa don mu jarrabe ku mu gani wane ne zai zai yi kawo aiki wanda yake aiki ne mai kyau haka yake bayyana mana yake cewa shine wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki guda shidda a lokacin da ya halicce su al'arshin shi ta kasance akan ruwa yace dan mi don ya jarrabe ku ya gani wane ne zai yi kawo aiki aiki wanda yake mai kyau haka yake bayyana mana yake ce mana tabbas mun halitta abin da yake cikin ƙasa don ya kasance ƙawace a gare ku mu jarrabe ku mu gani wane ne zai yi zauwa da aiki wanda yake mai kyau imam ibn kasir a cikin a cikin tafsirin shi yake cewa idan ka dauki wannan ayoyin zaka gani ubangiji bai ce ba wane ne zai yi kawo aiki mai yawa ba sai ya ce aiki mai kyau kinan aiki ba a buƙatar ya kasance mai yawa ana so aiki ya kasance wanda za ka yi ne don Allah ka samu ka samu gata ka samu yabo a wurin ubangiji ka samu yarda ta ubangijinka shine yake cewa nan idan ka leka siyakin ayar zaka gani ya ce aiki mai kyau yace bai ce ba aiki wanda yake mai yawa ba don haka aiki baya taba kasancewa aiki mai kyau baya taba kasancewa amsashi a wurin ubangiji ba sai ya kasance ya samu ikhlasi an yi don Allah ana neman yarda ubangiji haka kuma ya kasance an siffantu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi duk aikin da bawa zai yi babu ikhlasi a cikin shi babu karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi hakika an watsa mai kayan shi ubangiji ba za ya taba karba ba aka idan muka leka ya ku ya ya ku ya ku yan uwana musulmai lalle ikhlasi yana da wa'ansu anwani masu yawa wanda bawa idan yayi shi a rayuwar shi zai girbi wannan abubuwan da yi a gobe kiyama idan muka ɗauka zan mu gani lalle wani sursa ne wanda zai saman mana jari mai kyau a wurin Ubangijinmu ya kasance mun tara lada lada mai yawa. Mu koma kan hadisin da Imam Bukhari ya wutar da shi hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ba wani abu ba wata ciyasuwa wadda za ka yi kana neman ubangijinka ya sakanta maka kana neman yarda ubangiji kalkashin ciyasuwan nan ya ce face ubangijinka ya baka lada akan wannan ciyasuwar da za ka yi kira wannan shi yake nuna mana abin da kai kana neman yarda ubangiji ka yi da ikhlasi ubangijinka zai sakanta maka akan shi manzo Allah yake cewa kai har abin da zakka ta yi ka nemo ka kawo ka baiwa iyallanka ka baiwa matarka ta ci shi ma ubangiji sai ya baka lada a cikin shi amma dai mi ya kasance kayi don ubangiji kayi don Allah kana neman yardar shi zaka gani ma wane ya tahi ya samu yana ganin kamar wani abu ne wanda yake wajibi bari ya sauke wannan yaunin ka kyautata niyyarka kayi don ubangiji wallahi tallahi zaka samu duk abin da zaka sanyo gidanka ruwan da za a sha abincin da za a ci in dai ka kyautata niyyarka kayi don Allah ubangijinka zai sakanta maka kalkashin wannan abubuwa ba wai abba ne ba duk da abu ne wanda yake wajibi amma dai idan kayi don shi zaka samu la lada lada wanda zai kasance maka jari a gobe kiyama haka idan muka leka zan mu gani lalle ikhlasi yana da ɗaya daga cikin abubuwan da suke tseratar da bawa daga azaba wadda take mai raɗaɗi a gobe kiyama mu koma kan hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisi Abu Huraira yake cewa ya ji manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi kasancewar hadisin ɗaya da wa'ansu daga cikin tabi'ai suka zo suka cewa Abu Huraira ka karantar da mu mana abin da kaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira daga ya ce musu sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu sai ya faɗi ya suma hai da aka yi so uku a na uku Abu Huraira yake ce musu Na ji manzo Allah yana cewa harkon wanda bawan da za a fara mai hisabi za a fara mai sakamako a gobe kiyama yace shine mutumin da ya huta fagen yaki yayi shahada mutuwa ce ta shahada idanuwan mu sun nuna mana lalle wani an huta yaki da shi ya mutu yayi mutuwa ta shahada a lokacin da ya koma wurin ubangijin shi za a zo da shi za a bayyana mai irin jarumta irin karhi irin dama da ubangiji ya bashi dukkan wata ni'ima wadda ubangiji ya mai ubangiji zai bujuro mai ya tabbatar lalle ubangiji ya mai wannan ni'ima ya fahimci fahimta ka sai a tambaye shi to wane yaya mikai da wannan ni'imar da muka yi maka ƙarhin nan da muka baka daman nan da muka baka mikai da ita zai ce wa ubangiji ai na huta fagen yaƙi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah na yi yaƙi har sai da na yi mutuwa ta shahada ubangiji zai ce ƙarya kake yake cewa tabbas ka huta ka yi yaƙi diddan a ce wane ai mai karhi ne wane jarumi ne kuma lalle mutane sun bayyana sun wada hakan sun ce kai jarumi ne a lokacin nan ubangiji zai yi umarni a ja huskar shi a kai shi wutar jahannama haka mutum na biyu mutumin da ya tafi ya karanci ilimi ilimi na addini ya karanci alkur'ani mahiri ne ya san ya san lafin alkur'ani ya san qira'at za a zo ranar tashin kiyama ubangiji ya bayyana mai ni'imar da yi mai za ya tabbatar lalle ubangiji kamun wannan ni'imar za a tambaye shi to mi kai da wannan ni'imar zai ce ai ubangiji na karantar da ilimin addini na karantar da alkur'ani na yi kaza na yi kaza da wannan ilimin da ka bani ubangiji zai ce karya kake kayi ne don mutane don su ce kai makaranci ne kai kai kai kai kai mai ilimi ne na addini kuma tabbas mutane sun shaida wane ba kamar shi a karatun alkur'ani wane ba kamar shi a ilimi mutane sun tabbatar a lokacin nan ubangiji zai yi umarni a ja huskar shi a kai shi a sanya shi wutar jahannama mutum na uku shine mutum mutumin da ubangiji ya yalwata mai a cikin rayuwar shi ya bashi dukiya ya bashi dukkan wa'ansu sun fuffuka na daga dukiya yana jin daɗi da wannan dukiyar kuma yana ciyesuwa yana kaza yana kaza da ita bayan mutuwa ubangiji zai tayar da shi ya bayyana mai dukkan ni'imar da yi mai za ya tabbatar lalle ubangiji kamun wannan ni'imar a lokacin nan ubangiji zai tambaye shi to mi kai da wannan dukiyar da na ba baka wannan ni'imar da nayi maka mi kai da ita za ya ce ai ubangiji babu wata hanya ta a taimaka wadda na ji labari ko na gani wadda ban taimaka ba duk hanyar da kake so a ciye su da wannan dukiyar nayi zai ubangiji zai ce mai ƙarya kake kayi ne diddan a ce wani ai yana da kyauta wani in dai taimakawa ne sai su wani kaza wani kaza yace kuma tabbas an riga ya an faɗi a nan rayuwarka ta duniya dan haka ku yi da shi wutar jahannama wannan me yake nuna mana rashin ikhlasi a cikin al'amurukan mu duk abin da zaka yi ka kasance kayi dan Allah baka buƙatar wani ya ce ya gode maka baka buƙatar wani ya ce ka san wajibin ka ne akan ni'imar da ubangijin ka yi maka tilas ka isar da wannan abubuwan ka isar da sako ka ka, ka, da dukiyarka baka kuma ka yi amfani da ƙarhin da ubangiji ya baka saboda ɗaukar kalmar la ilaha illallah haka idan muka leƙa zan mu gani lalle ikhlasi yana gadar mana ayyuka dan abin da zaka dan bada wanda bai ta kara ya karya ba a gobe kiyama ka tsince shi abu ne wanda na azo a gani na daga lada idan muka leƙa zan mu gani ibn al-mubarak yake bayyana mana yake ce mana tabbas ayyuka wa'ansu ayyuka ɗan kaɗan za ka aiwatar ka yi su don Allah kana neman yardar Ubangiji a cikinsu ya ce washe gari za ka waye gari a gaban Ubangiji za ka gansu kamar duwatsu lada ne sun haɓaka ya ce kuma da yawa za ka gani wane ya yi aiki mai yawa amma dai saboda ya haɗa aikin shi da riya aikin nan zai kasance aiki ne wanda gobe zai tashi gobe kiyama babu komi daidai kurum sunan wannan aikin shi da ubangiji ya kawo wannan aya yake cewa tabbas sun gabatar mana da ayyuka ayyuka sai muka maida su kamar karmami abin shekewa sun zo da aikin banza dalilin aikin da suka zo da shi babu ikhlasi haka idan muka leka zan mu gani lalle ikhlasi sababi ne na samun tsira bawa ya shiga gidan aljanna ubangiji yake bayyana mana sai bayuna wanda suke masu tsantsanta ni masu aiki dan ni dan dan dan dan neman yarda ta yake cewa to waɗannan suna da wani arziki wanda yake sananne a gobe kiyama za a sanya su gidan aljanna aljannan nan wanda ne wanda ni'imarta tana gudana da koramu da komi da komi a cikin ta kamar yadda ake wasafa mana gidan aljanna a cikin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle kuma ikhlasi yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke tseratar da bawa daga cikin kaidi da makirci na daga shaydani mu koma kan kissa annabi adam alaihi salam lokacin da ubangijin shehu ya ya ya ya ya lokacin da ya ci wannan itaciyar aka zo da shi da iblis ya ce wa ubangiji to abinda nake so ka bani dama la ughiyannahum la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in ubangiji zan kawata musu wannan rayuwar ta duniya in bayyana musu ba wani dadi wanda za mutum ba za ya samu a rayuwar shi sai abin da ya bi wa zuciyar shi na daga ya more na daga abin da zai saba wa ubangiji kuma ubangiji na rantse da girman ka sai na batar da su duk dukkansu sai ya kawo istisna'i ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda suke tsantsanta ka wanda duk wata ibada da za su yi suna yi ne don neman yardarka su kadai ne wanda za su sha daga cikin waɗanda za ni batar da su a lokacin nan ubangiji sai ba shi wannan damar yar wannan shi ke nuna mana duk wanda zai siffantu da siffa ta masu ikhlasi siffa wanda duk lokacin da duk wani aiki wanda za ya aiwatar yana neman ya sami yardar ubangiji a cikin shi ya ce wallahi tallahi za ya samu tsira makaranta ƙissa ta ɗaya daga cikin wa'ansu daga cikin tabi'u tabi'i na ɗaya abdullahi abdullahi sayyada yake ba mu ibn al-miskin yake ahmad bin al-miskin yake kawo ƙissa yake cewa ya huto daga gidan shi ba shi da abin da za ya ci a gidan shi yana cikin halin haƙulayi ya huto matar shi tana kuka ɗiyan shi na kuka da dalilin babu abinci ya ce ya huto ya gamu da shi ahmad abdullahi miske da yake ce mai ga irin halin da nake ciki a gidana ya ce to mu ta yi bakin tafki mana mu samu abin da zan mu kamo kihin da za mu kamo suka ta yi suka samo ya samo kihi babba ya ta ya saida shi da ya saida wannan kihin ya so gurasa guda biyu yana kan hanya ya ga wata mata maraya ne tare da ita yaro ne tare da ita yana kuka ita ma tana kuka saboda yunwa ya kalle ta yace wallahi gidana an yi bukatar wannan abincin amma dai zan ba su ina neman yardar ubangiji ya dauki wannan wannan gurasa guda biyu ya ba su ya koma gehe ya zamna yayi danwa yayi dan Allah yana zamnan nan kurum sai ga wannan abdullahi abdullahi miskini ya ya gitto yake cewa baka ji ba ana neman ka ba a gida ba wani abokin ma'ahinka ya zo yana cewa yana neman daidai daga cikin danginka ko kai ko ɗa ko kuma wani dangi saboda dukiya ce wadda aka bashi shekara 20 da ta huce yana juya ta dukiyar ma'ahin shi ce ya same shi ya bashi wannan dukiya sai gashi nan yanzu ya kasance ya zamanto mutane daga cikin masu mutane wa masu masu arziki yace yana iya daukan dinare dubu ya bada sadaka beji ba ya ce mai komi ba yace yau da gobe yau da gobe shedani sai ya riga ya shigo cikin al'amarin shi idan ya bada yana jiran agode mai idan ya bada yana jiran ayaba yace wannan riya ta shigo babu ikhlasi a ciki yace wata rana sai gashi nan yayi mahulki an kawo shi gaban ubangiji an dora ayyukan shi na kirki an ɗora ayyukan shi na banza ayyukan shi na kirki sirrin jaye ayyukan shi na banza sai aka ce a diba da aka diba aka ɗauko dukkan wa'ansu ayyuka dukkan riya ayyukan da ya yi wanda babu ikhlasi a cikinsu aka ɗora kan sikelin suka rinjaye dukkan ayyukan shi na lada a lokacin nan wani daga cikin mala'iku yake cewa ku leƙa ba shi da wani abu wanda zai mai gata a yau aka leka wannan kyautar da ya bada fi sabilillahi yana neman yarda ubangiji ita ta cece shi wannan gurasa guda biyu da aka dora ta kan zikeli ta rinjaye dukkan wannan yadda dukkan wannan zunubin nashi kai tsaye aka ce ku leka wannan horin cikin da ya sanya wannan marayan da wannan matar aka dora su su ma gashi nan suka ƙara rinjaya ɗaya daga cikin daga can ya ji mai kira yana cewa faqad naja faqad naja tabbas ya tsira ya tsira me yake nuna mana haka ikhlasi duk abin da bawa zai ya yi ƙoƙari ya yi shi don Allah ya yi ƙoƙari yana neman yardar Ubangiji akan wannan aikin da yake duk abin da bawa zai ce ya yi don kowa an su gani su ce ya birge kowa an su ce a'a ai wane ai ya iya ibada wane ya iya kyauta wane ya iya ilimi wane ya iya karanta Qur'ani wallahi tallahi yana aikin banza ba wani abin da Ubangijinka za ya amsa matukar da kwai riya a cikin shi, shi sanya duk abin da bawa za yi ya yi ƙoƙari ya yi shi yana mai kyautata niyya abin Ubangijin shi. Allah datar da ku. Oh,